إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في أمر الكلاب أليس كذلك؟ babin da ya zo na bayanin abin da ya shafi karnuka ke قال حدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب ابن يزيد أخبره أنه سمع سفيان ابن أبي زهير وهو رجل من أزد شنوء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث ناسا معه عند باب المسجد فقال سيتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم هنا فدر cewa من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ذرعا نقص من عمله كل يوم قيرات duk wanda ya sai kare ba don kiwo ba ko ya kare mishi giwo ko dabbobinsa ba to kullum ayyukan da ya na alkhairi za a ebi kwatankwacin kirati a cikin ladan shi hala an ta sami ta halamin rasulullahi sallallahu alaihi salama ya ka ce kai ka jiyo wannan ka ji wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi salama faƙala i wa rabbi hazal masjid na rantse da ubangijin wannan masallacin an fahimta قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب wa'annan hadisan da suka zo shi muwatta kenan game da wannan matsala mana kare sai dai in zai ma kiwo dabbobinka ko zai kare ma gonanka imamu malik ya ba da izini ya yarda mutum ya aje kare don ya masa gadi a gidansa ya kare masa lafiyarsa da dukiyarsa an fahimta قال الزرقاني وقد أجاز مالك اتخاذها للحفظ من الصارخ وقد أجاز مالك تبس إمام مالك يا حلت يوا مغانا وقد أجاز مالك اتخاذها للحفظ من السارق معنى دو متي يكي هي كشي daga barayi imam malik ya yadda da wannan babu ma ja'a fi amril ganami babin da ya zo na abin da ya danganci kananan dabbobi timakai awakai raguna eh mai manzon Allah ya fada game da ba su kansu ba a'a masu kiwonsu masu mu'amala da su eh saboda malamai da suka bincika suka didduba sai suka ga cewa duk wata sana'a masu yin wannan sana'a suna ɗabi'antuwa da ɗabi'an wannan sana'a an fahimta misali masu 'yan taksi ba su da zafi kamar 'yan kiyakiya yan kiyakiya kuma ba su da zafi kamar masu manya-manyan motoci tirela ɗin kwanfiki kowa yana bin irin ɗabi'an sana'ar da yake yi to shi ne manzon Allah yake yi bayani ya fassala ya bayyana wannan ibn luqaim ya faɗi haka a cikin zadul ma'ad ga inda ga madogararsa قال حدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ra'asul kufuri nahwal mashirik asalin kafirci sai manzon Allah ya nuna gabas a lokacin manzon Allah na madina da ya nuna gabas sai aka malamai suka ce kasan farisa kenan asalin kafirci ra'asul kufuri kenan inda kafirci ya fi ƙarfi kenan walfaharu alfahari kuma walhuyala'a da ji da kai fi ahalil khayli wal ibli yana cike yana tare da masu ma- ma- masu mu'amala da dawaki da raƙuma wal faddadina da masu zama wajen gari ko masu mallakar raƙuma masu yawa ahalil wabari waɗanda suke zama wajen gari ƙauye mana cikin daji kenan wasakinatu min ahalil ganam sukuni kuma yana tare da masu mallaka mai alganam suwa kenan eh masu kiwon dabbobi kanana ya ce akwai sakina da wakara a ciki قال وحدثني عن مالك اجا بن ده فدا قراص الكفر sai aka ce mm, fil mashrik suka ce a lokacin manzo Allah yana Madina da ya nuni ya ga mashrik gabash in gabas da ake nufi din nan kasan Farisa kenan to za mu ji abinda mm, aka faɗa game da Iraq game da Farisa to shi sa sha'anin su yana da wahala har yanzu har gobe duk inda suke ba za a zauna lafiya ba sai ai tashin hankali duk wanda ke zaune a wajen za ka ga ɗabi'arsa ta sha bambam da ɗabi'ar mutane ba za su taba zama a zauna lafiya ba saboda zafinsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wasiku aka kai mawa ne aka kai mawa ne da aka kai ma kisra eh da aka kai ma furs sai su kai me she kikke ta ce manzon Allah ce mazzakallahu mulkahu mazzaka mazzakallahu mulkahu Allah ya kikke ta mulkinsa to shi ne sai Allah ya kekkece mulkinsu to zamanin sayar na umar shi ne abin ya karfi aka bude kasashe aka yi musu kace-kace baki daya to shi sa sun tsane sayar na umar har abada inda duk shi'a suke ba za ka samu an zauna lafiya ba ba za ka samu zaman lafiya ba duk kana ganin su ba su da nutsuwa kuma kana ganin su kama a firgice suke ba za su taba zama lafiya ba duk inda suke tashin hankali suke su kansu suna tada hankalin kansu an fahimta saboda me saboda da suka kalli al'umma sai suka kalli al'umma tatattu a cikin al'umma su ne abokan fadansu annabawan manzannai duk baki daya kowa yana da alhawariyun sahabbansa kenan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi annabawa duk baki daya manzannai kuma sahabban manzon Allah sun fi sahabban duk annabawa da manzannai sahabban manzon Allah kuma sayyidina Abubakar da Umar da Uthman da Aliyu da Nana Aisha da sun fi sauran sauran su ne tatattu a cikin al'umma masu daraja to su kuma kullum suka tashi sun zage su banda sayyidina Ali yaushe zaka zagi sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Uthman Nana Aisha da Nana Hafsa ka samu kwanciyar hankali yasa da'ima cikin tashi hankali ba zai taba yiwuwa ba ba za su taba za su taba samun zaman lafiya ba har kansu suna cutar da kansu eh an kama shugaban aka daure maimakon ku bilalama ko kuwa ku karbo shi sai kuma na tashin hankali yadda zai sa a kadar ke shi kun an fara da shi kenan ko kun cutar da shi sun cutar da shi kenan batan basira kenan batan basira kenan duk inda suke sai an shiga tashin hankali saboda kowa ya san cewa ba haushe yana wanda ke sakaci kan matarsa tana wasanni mai bahaushe ke ce da shi lusari da shashinsa suka ce wai nana aisha ga abin da ta yi kaza kaza kaza in a hali wannan lokacin ba nana aisha kadai suke suka ba fa har manzon Allah suke suka ya zama da yus ke me da yus me ya suran shi da hausa lusari ke shi yasa duk waɗannan abubuwan da suke babu katari a ciki zamanin sayyidina Umar shine aka bude Kisra Farisa to shi yasa suka tsane shi suna hasadan shi har abada ba abinda ba su faɗa game da shi ga sayyidina Abubakar wanda yake thaniya sunaini izhuma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana sai su shi za su la'anta yaushe za a samu kwanciyar hankali duk inda ka gashi a za ga idon shi za ka ba ga alaman kwanciyar hankali game da shi su kansu cikin tashin hankali suke Allah ya kiyaye قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منزل الله صلى الله عليه وسلم ياتي yushiku an yakuna khairu malil muslimi غنما يتبع بها شعف الجبال وموانئ القتر ومواقع القتر يفر بدينه من الفتن manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokaci ya kusa lokaci da zai zo duk waɗannan gine-gine da abubuwan da ake yi da tashin hankali da bautata ma siyasa da bautata ma komai da komai rayuwa za ta zo ta ga zamo kana da ɗan timakanka ka hau bisan dutse kan dutse su ci abinci ka sauko kasa su sha ruwa ya fi maka kwanciyar hankali da wannan hayanin da ake ciki saboda me saboda kana gudu kana gudu da addininka kada ka fada cikin fitina bana fitintinu za su zo su faru wayannan manya manyan dukiyoyi kowa zai guje su saboda duk sa'an da dukiyar ta yawa kudin ya yawa mulkin ya yawa siyasar ta yi karfi duk sa'an da fitina ta fi maka yawa baka iya bacci ba ku sani ba ne duk wanda ya ce suna jin daɗi bai san jin daɗi ba ko bai san su ba amma duk wanda ya san su kuma ya san mai jin daɗi wallahi ya san ba su jin daɗi ba su cikin jin daɗi suna cikin tashin hankali to amma idan ka yayi ja kuɗi kake so wanda ke da kuɗi sai ka ce shi kenan ya fi kowa jin daɗi idan ka ya ja kana son mulki wanda ke da mulki sai ka ce ya fi kowa jin daɗi an fahimta eh قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زن الله صلى الله عليه وسلم لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه kada wani ya je tatsa nonon dabban wani ba tare da izinin shi ba saboda me sai ce ayyuhibbu ahadukum an tu'ta mashrubatahu fatuksara khizanatuhu fayuntakala ta'amuhu fayunqal fayuntakala ta'amuhu wannan wa zai yadda a cikin ku a shigo gidan shi a ji a fasa inda yake aje abinci a kwashe abincin shi ba da izini shi ba wa zai yadda da haka ba wanda zai yadda yace wa inna ma yace su ma larabawa yanda suke da dabbobi na kiwo din nan ai nonunan dabbobin su nan suke tara abincin su nonunan dabbobin suke tara musu abincin su madaran ake tara ake tatsawa a sha a sayar a yi abin nan da shi kindirmo da shi وإنما تخزن لهم دروء مواشيهم أطعمة أطعماتهم فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه akan haka kada wanda ya je tatsa nonon dabban wani ba tare da izinin shi ba ma'ana ka je ka kwashe abincin shi kenan kai kuma ba za ka yadda a hauro maka gidanka a fasa sto ɗinka a je a kwashe abincinka ba ba za ka yadda ba to shine manzo Allah ce haka su ma nan nonunan dabbobin nan ake suke tara abincinsu صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي ما من نبي إلا وقد رعى غنما باب ونأى النبي sai dai kafin ya bayyana ya bayyana yana jagoranci mutane sai da ya kiyon dabbobi ƙananan dabbobi qila sai aka ce wa anta ya rasulallah har kai ma ya manzon Allah qala wa ana yace eh ni ma haka sallallahu alaihi wasallam babu ma jaa fil fa'arati taqau fi sam babin da yazo na tsira in aka abinci akwai wanda yake ruwa ne ko mai narkakken mai akwai kuma wanda yake mai kamar mai shanu kamar to in aka samu bera a ciki to ya za a yi manzo Allah ce sai a cire a da gefe-gefen bai shiga ko ina bakar a zubar da duka kenan amma in ruwa ne ko kuwa mai narkakken mai ne kuma fa a duk ya lalace kenan ba za a iya cewa a da gefen shi a kwashe a zubar ba a'a duk ya shafi duka kenan an fahimta sa'an nan kuma walbad'u bil akli qabla salati da kuma sallan isha in aka kawo maka abincinka aka ajiye za ka ci kana jin yunwa aka ce ko an ta da ikama liman na sallah ka zauna ka ci gwargwadon yadda zai za ka kashe maka kishin ruwa ko kishin yunwa din nan to sa'an nan sai ka tashi ka je ka yi sallah ibn hazm ya ce in aka kawo abin in aka kawo maka abinci ma za ka ci da lisha aka ta da ikama ka bar abincin ka je ka yi sallah sallan ba ta yi ba don a ce idza hadaratil asha ko uqimati salatu fabda'u bil asha a fara da me abinci yaushe ce in ka je kai sallah ka saba ma wannan umarnin قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته أبلا إلى عمر كينا أنا كامسا بن شندري ينا جدنش ينا جل من كراتو فلا يعدل على عن طعامه حتى يقضي حاجته منه ba zai gaggawa ya rufe tuwon kwanon tuwon ya tashi je masallaci ba hatta ya qdi hajatahu minhu ina mana hatta ya qdi hajatahu minhu sai ya ci ya koshi ya yi makil ko ko a in ka sa loma guda kaza ai ya rage karfin yunwa zaka yi rufewa ka tafi ala wa haddathani an malik an ibn shihab an ubaydillah ibn abdullah ibn utba ibn utbata ibn mas'ud an abdullah ibn abbas عن خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن haka tambayi manzo Allah bi dangane da bira kenan ko aka ce in ba narkakken mai ba kaman man shanu kaman man nan mai man kadanya kaki dai kaman menene da menene da baki daya daidai inda abin yake nan za a cire a yanzu قال انزئوها فقال انزئوها وما حولها فتره haka bane ba kamar yadda muka faɗa babu ma yuttaka min ash-shu'umi babin abinda ake kiyayewa na daga shu'umanci in aka ce shu'umanci shine rashin jin daɗi abinda ake ce ma shu'umanci shine rashin jin daɗi to dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jin daɗin rayuwa na cikin abu uku ne yalwataccen gida lafiyayyen abar hawa da matan kirki eh macen kirki ko waɗannan guda uku su ne jin daɗin rayuwa in aka sararsa ɗaya a ciki to rayuwa ta dagule ba a jin daɗi duk kirkin matanka da kuke jin daɗi in gidan a takure kuke in an waye gari da asuba ɓandaki kwaya ɗaya ne ga shi ka tashi ga matar ga yara ga mene da menene duk jin daɗin ku sai hankalinka ya tashi ba haka ba ne ba to amma in yi yalwataccen gida ne ga ɗakin yara maza ga ɗakin yara ma'aya mata ga ɗakin baki in suka zo ko ina da ban ɗaki ba wanda ya damu da wani to kaga an ji daɗin wannan to in an samu wannan matan kirki macen kirki da kuma yalwataccen mazauni to lafiyayyar abar hawa in aka samu abar hawan akwai matsala a cikinta to duk waɗannan guda biyu su ma sun dagule jin daɗi a da su ya dagule kenan ka gama abin da kake ciki matarka mutuniyar kiki ce ta gyara ma komai ga gida yalwatacce da zo kana kiki mota ka yi kiki kiki duk yadda za a yi mota ta ki tashi kai kuma kare ai ka shirya za ka business ɗinka ko za ka wajen ya za ka ji ko ta tashi kana fitowa gareji sai tana hayaki tana sai an tura kai kuma ka zo ka wuce ka zo ka shige yara ko gaishe su ba kai ba kana shige su sai motar ta tsaya sai kuma ka ce ku zo ku tura za su zo to shi yasa sai an samu wayannan abubuwa guda uku macen kirki yalwataccen mazauni lafiyayyar abar hawa an fahimta to in aka samu tangarda a cikin ɗayan waɗannan to shine akwai shu'umanci ba za a ji daɗin rayuwa ba an fahimta qala wa haddathani malikun ana abi hazim ana abi hazim ibn dinarin an sahal bin sa'ad as-sa'idi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce in in kana in kana in lishak huna kafar mu bayyana in wa iza an fahimta in kana in zai yi in akwai mana shakka ke babu kenan alaisa kazalik to menene ke sa ana samun shugabancin rashin jin daɗi fafil farasi wal mar'ati والمسكن يعني الشؤم إن كان ففي الفرس أبرهوا والمرأة لمشي والمسكن وإن أبو بوغدا أكسوني كي تارد سو دائما duk abin da kake tare da shi da'iman shine in ba daɗi shine zaka shiga takura rayuwa ma za ta tafi ba to shi sa ake son guda uku duk su zamo da yalwatacce mazauni sa'annan da macen kirki sa'annan da lafiyayyar abar hawa motar ka lafiya lafiya eh قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي الشؤم رشن جن دائي في الدار والمرأة والفرس wa'annan guda uku sai sun haɗu shine zaka ji daɗin rayuwa aka samu matsala a cikin ɗaya wallahi da sai da gure an fahimta qala wa haddathani an malik an yahya bin sa'id annahu qala yace ja'at imra'atun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qalat wata mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama darun sakannaha ya ce wani gida muka zauna a ciki wal adadu kasiru muna da yawa wal malu wafirun ga dukiya muna da arziki fa qallal adadu wa zahaba al malu shikenan kuma kwana biyu sai muka ga kowa wannan ya mutu wannan ya mutu wannan ba shi da lafiya kuma dukiya kuma kudin ya kare wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama da'uha zamimatan tunda ba ku ji daɗin gidan ba ku canza wajen tun da kun riga kun zargi gidan kun canfan gidan kun zargi gidan sai ku canza wani wuri duk sun kana gida baka ji daɗi ba za kun tafi bada ya hinu ka alwa walam taku za izin biya fata karraba fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai manzo Allah bai tabbata ba a maka da ba ji daɗi ba ko in kana da karfin zancen shu'umanci duka baki daya abinda malamai suka tattauna duk suka ce babu shu'umanci babu wani abin da ke iya tasiri da karan kansa duk abin da ya faru da izinin Allah ne don in mutum imaninsa ya karfi ya kai wannan ba ruwan shi da wani ya fito ya hadu da bakin kare ko bakin menene ba ruwan shi da ya fito ya hadu da mai ido daya ya ba wannan duk raunin imani ke sa mutum yana shiga damuwa cikin wannan in kaza ya faru kaza in kaza ya faru kaza ma asaba min musibatin إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه in imani ya yi karfi ya tsallake wa'yan abubuwa baya ganin kowa baya ganin wani tasiri sai daga Allah sai daga Allah amma imani na da rauni komai sai zo ya rikita ma rayuwa komai sai zai rikita ma rayuwa shi sa abinda ake so farko ka tarbiyyantar da imanin ka yi karfi yana da fawa yana da karfi to babu wani abin da zai zo fi karfin komai zo imanin ka ya fi karfin shi babu ma yukrahu min al-asma'i babin da ya zo na abin da aka ki na sunan mana sunan da ba a so ba a fai sun mutum ya sa kansa irin sunan ko yayansa ko menene ba duk sunan da ke daukan ma'ana mara kyau to ana son a nisce shi ko ala haddathani an malikin an yahya bin sa'id anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li laqhatin tuhlabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taguwa ake son a tatsa nonon a sha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce may yahlubu hadhihi wa zai zo ya tatse mana wannan nonon faƙama rajulun sai wani mutum ya tashi ya ce shi zai yi faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masmuk ba za su tsaya tsaya tsaya me sunanka faƙala lahu rajulu murra ya ce sunana murratu faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ijlis zauna me sunanka ya ce murra sunana ɗaci manzo Allah ce zauna za a sha nono mai ɗaci ya zai وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس ثم قال من يحلب هذه وانين زي تاتي من ونن نون فقام رجل sai wani mutum kuma daban ya tashi an nakira idza uidat nakira ittabat ghayr alaysa kadhalik fa qala fa qama rajulun sai wani mutum ya tashi ya ce shi zai yi fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam masmuk yace me sunanka faƙala harbun yaki faƙala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijlis ya ce ka zauna zauna zauna ثم قال من يحلب هذه وهذا تاسي من نون النن فقام رجل سي وانا متي تاشي زي تاسي زي منزو الله يجي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزو الله يجي مسا ما اسمك مي سننك فقال يعيش فقال فقال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلب معناه يعيش يا رايو رايو كينا to kaga an kauce munanan sunan nake aka kawo suna mai ma'ana mai kyau aka ce yayi ma'anan abinda imam malik yake nufi kenan shine aka tambayi laraba me yasa kuke sa ma ƴaƴanku munanan suna bayan ku kuma ku sa musu kyawawan suna suka ce ƴaƴanmu muna sa musu harb kaza kaza kaza saboda su yaki abokan gaba bayi mu kuma muna sa musu salim kaza kaza kaza kaza saboda mu'amala da za su yi da mu eh an fahimta قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل سيدنا عمر يفدى ما ولمتم ما اسمك ما سننك فقال له جمرة جمره garwashi faƙala ibnu man garwashi ɗanwa faƙala ibnu shihabi ɗan bakin bantar ma bakin wuta faƙala mimman anta daga wa ƙala minan huraka daga kuna ƙala aina maskanuka ina kuke ina mazauninku yake ƙala bi harratin nar harratin nar mauta ƙala bi ayyaha wace harra قال بذات لذا قال عمر شي سيدنا عمر شي أدرك أهلك فقد احترقوا جي كما زجدا كترن دا يالانك duk sun kone قال فكان كما قال عمر بن الخطاب باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام babin da ya zo na yin kaho da kuma la'adar da za a ba mai kaho abinda mai kaho ya abinda za a biya shi hakkinsa kenan ko قال حدثني عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك انه قال يتي احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم هجمه ابو طيب ابو طيبه ونسون ابو طيبه شيما منزو الله كهو akan haka yin kaho ya halatta kenan ko bai halatta ba ya halatta to mutum zai iya yi makansa kaho sai dai wani ya yi mishi to shi yasa mai yin kaho shi ma ya halatta kenan fa amara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sa'in min tamrin wanda ya manzo Allah kaho shi manzo Allah ce ku bashi sa'i daya na dabino wa amara ahlahu an yukhaffifu anhu min kharajihi sannan kuma yace wayanda suke mallakarsa ku sawwake masa haraji abinda in an cikunce ya kawo naira dubu kullum ku rage mishi kai naira ɗari biyar ya kawo kullum ku sawwake mishi saboda mai la'adan ya samu ya samu alfarman kaho da yamma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka yin kaho ya halatta ko bai halatta ba in ko ya halatta mutum ba shi zai makan shi ba wanda zai yin ya halatta ya ko bai yi ba wanda ya halatta ba shi a biya shi ko bai halatta ba ya halatta ke قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتياج من الله أنا فدر شوى إن كان دواء يبلغ الداء إن أكوي ونماغني زي إيا شغا زي إيا كي حروجا شوتا فإن الهجامة تبلغه حكا كهوما ما نايل ماغني كده أمفاني حكا كهوما كده أمفاني كده to amma yanzu bai likitoci ke fada game da kaho eh ban ce ana yi ko ba a yi ba na ce mai likita ke faɗa likitanci قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنه عنها yazo yana neman izurin manzo Allah to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nayi nayi kaho nayi nayi aski ko nayi kaho aka bani kuɗi to ya zan yi da shi sai manzo Allah ce a'a mana nahyu tanzihin ne ba nahyu tahrimin bane an fahimta falam yazal yas'aluhu wa yasta'zinuhu hatta qala bi gushi ba yana tambayar manzo Allah har sai da manzo Allah ce a'lifuhu nadahaka ya'ni raqiqa wannan kuɗi da ka tara kana shakka ka ɗauki ka sai abincin dabbanka ka sa man fetur ka je ka sa abin ka gyaran motarka ko bawon ka sai ya zama abinci shi ke babu ma ja a fil mashriq babin da ya zo na bayanin gabas mana gabashin duniya قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول يتي ناغا منزون الله صلى الله عليه وسلم ينا نوني زوا غبس غبس دنيا كينا ينا نوني da hannunsa mai albarka kuma yana fadar cewa ha innal fitnata hahuna ha innal fitnata hahuna min haythu yatlu'u qarnu shaytan ta inda kahon shaytan zai bullo kenan gabashin duniya kenan gabas قال وحدثني عن مالك أنه بلغه da abin da wannan riwaya da ta zo ƙarshen nan ta Iraq ita take karfafa abin da aka faɗa annahu balagahu anna Umar bin al-Khattab arada al-khuruj ila al-Iraq sayyidina Umar ya shirya za a fita zuwa kasar Iraq fa qala lahu Ka'b al-Ahbar Ka'b al-Ahbar babban malami ne ya karanta littattafai da suka gabaci al-Qur'ani sai ce la takhruj ilaiha ya amiral mu'minina kada ka fita zuwa iraq ya amiral mu'minina fa inna biha tis'ata asharat sihiri ai sihiri tara bisa goma duk yana kasan iraq haruta wa maruta ba fa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nanu fitnatu fala takfur wa biha fasaqatul jin duk kuma aljanai fasikan aljanu duk suna wajen wa biha adda'ul uddad can kuma akwai cuta mai wahalar warkarwa a wancan zamanin kenan yanzu an ce cuta mai wahalar warkarwa shine mai aids kenan ko to wancan lokacin su ma suna da abin da ke wahal da su eh babu ma jaa fi qatl hayati wa ma yuqalu fi zalika babin da yazo na kashe macizai da kuma abin da ake faɗa ma'ana duk sa da kaga maciji a cikin gida ɗakin ka kuma aka ce kada a Madina kenan ba Kano ba don manzo Allah ce akwai wasu aljanu a madina da suka musulunta su ne ce zama maciji sai zama kaza da kaza da kaza saboda aljani ai su aljanu su ba su da sifa ba su da zaki iska ce nura nari sai dan yana so ya zama mutum ce zama mutum yana so ya zama dabba ce zama dabba duk abin da yake so ya zama Allah ba shi ikon canzawa an fahimta mace in tana so in wanda suke suke mu'amala da su in kana son ta zama maka fara sai ta zo ma fara kana son ta zo ma kaza sai ta duk irin yadda kake so da kyan nake so sai ta yi sai ta zo maka saboda Allah ya ba su ikon caccanzawa an fahimta to sai ya zama maciji wani ya yi aure sabon ango ne za a je yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bi aka je yaki to ana wajen yaki ɗin kasan angwanci da wahala ko sai ce ya manzo Allah ina so ayi min izini na koma wajen iyali na ni sabon ango ne ban jima ba da yin aure sai manzo Allah ce to ka je amma ka dauki kibiya ko takobi ko wani abu makami saboda ina tsoron yahudu ka bani menene kada su quraiza kar su tare ka a hanya sai ya dauki makamin shi kama hanya to shine za mu ji abin da ya faru tsakanin shi da matarsa insha Allah قال حدثني عن مالك عن نافع عن ابي لبابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت منذ الله يا هنا كشي مچيزن دكي cikin gida قال وحدثني عن مالك قال وحدثني عن مالك عن نافع عن سائبة مولات مولات لعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان yanzu Allah ya hana a kashe macizan da ke cikin a gidaje allati fil buyuti aljanu kenan illa zaltufiyataini wal abtam sai dai maciji mai yankakken jela ko kuwa wanda ke da zane bakaki guda biyu akan kansa zuwa jikin bayansa fa innahuma yakhtifan al-basara wa yatrahani ma fi butunin nisa wannan su suna kashe hasken ido sannan kuma suna sa mace ta yi bari قال وحدثني عن مالك عن صيفي مولى مولى ابن أفلح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي yace na shiga wajen sayyidina Abu Sa'id al-Khudri sai na same shi yana sallah fajalastu antaziruhu hatta qada salatahu sai na zauna ina jiran shi har sai da idar da sallarsa to wannan sallar nafila ce don da azhar ne sai ai tare ko la'asar kuma ba zai zauna gida yana yi ba an fahimta fasami hatta qada salatahu na zauna ina jiran shi har sai da idar da sallah fasami tu taharikan ta tasaririn fi baitihi ina zaune cikin ɗaki sai na ji motsi a karkashin gado a cikin ɗakin da muke zaune da shi ɗin fa'iza hayyatun fakumtu li abdulaha ina jin motsi ashe maciji ne ke wajen maciji ya ce maciji ne ke wajen sai na tashi zan kashe shi fa ashara ilayya abu sayyidin an ijlis yace tsaya tsaya zauna zauna kada ka kashe shi falamman sarafa ashara ila ila baitin fiddar da idan da sallah sai nuna min wani ɗaki ya ce kaga ɗakin nan kaga ɗakin nan da kake gani faƙala atara hazal bait faƙultu na'am ya ce eh na gani ƙala innahu qad kana fihi fatan hadithu ahadin bi ursi ai da wani samari ne ke cikin ɗakin yayi aure sabon ango fa kharaja ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallama ila al-khandaq sai aka ji za a je yake gazuwat khandaq sai fita ya tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فبينما هو به إذ أتاه الفتى يستأذنه suna tare da manzon Allah she matashin saurayin yazo yana neman izini wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai yace ya rasulullah idan li ahdithu bi ahli ahadan ya manzon Allah ayi min izini mana naje na ga iyalaina fa azina lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ce to kace babu komai an san ango ne ba zai iya zama har a gama yaki ba sai manzo Allah ce to kaje ka gana da iyalanka wa qala khudh alayka silahaka ka dauki makami ka tafi kar ka tafi haka da hannunka kadai fa inni akhsha alayka bani quraiza ina jin tsoro ina gudun kada bani quraiza su same ka a hanya baka da makami su yi maka abin da za su yi maka fantalaka alfata ila ahlihi sai sauran ya dauki makami tunda manzo Allah ce mishi ya dauki makami sai ya dauki makami sai kama hanya yana tiryan tiryan tiryan yana zuwa kofar gida sai ga matarsa sai kofar gida sai ji zafi ya ji kishi dan me za ta fito kofar gida ya kai fa ya damra'atahu qa'imatan bainal babain sai san matarsa gashi ta fito bakin kofar gida tana tsaye fa'ahawar fata ilaiha bin rumiliyar tana sai kishi ya sa kamar zai ɗauki mashi ɗin ya buge ta da shi ko ya jin mata da shi wa adrakatu ghairatun faqalat sai ta ce la ta'jal hatta tadkhula wa tanzura ma fi baitika tsaya kada kai gaggawa shiga ɗakin ka ga me ya fito da ni me ke cikin ɗakin ka ga abin da ya fito da ni فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه yana shiga sai ga maciji kato maciji ya katuwa ta nade ta akan shimfidarsa abin da ya fitar da amaryar ke an fahimta farakaza fiha rumhahu thumma kharaja biha fa nasabahu fi dar yana ganin shi ya dauki mashi din ko tagobi sai caka masa haka sai daga shi je ya fita da shi faltarabat alhayyatu fi ra's rumhi macijin ko macijin sai ta yi motsi akan abin da makamin da yake da shi wa kharral fata mayyitan sai wannan samarin saurayin ango sai fadi ya mutu aka ce ba a san tsakanin shi da macijin wa ya fara mutuwa ba fa ma yudra ayyuhuma kana asra'a mautan al fata am al hayya fa zikira zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai aka kai ma manzon Allah labari aka ce wannan saurayi samari da yazo ya nemi izini zai koma wajen matarsa a hadisu ahadi bil urs za- sabon ango ne ga abin da ya faru sai manzon Allah ce inna bil madinati jinnan kad aslamu tabbas a cikin madina akwai aljannu da suka musulunta وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي بهك بني با ولوا إلى قومهم منذرين يا قومنا إنا سمينا كتا أجيبوا داعي إنا سمينا إلى آخر الآية to wa'annan cikin wa'annan akwai wanda suka musulunta an fahimta fa iza ra'aytum min minhum shay'an fa azinuhu thalathata ayyamin ya ce in kuka ga maciji a cikin gida ku nemi iko mana ku tattauna ku nemi izini su kwana uku al'istizan kenan kwana uku to in madina ne wannan magana ce ake a madina ko to sai akwai akwai riwayar tirmidhi da muka karanta da abu dawuda abinda zaka faɗa da larabci to amma in nan ne suka ce mishi a eh kaga in kai musulmi ne kada ka sake dawowa nan kana tsoratar da mu in musulmi ne ya tafi kenan ba zai dawo ba in ya dawo gobe aka ce in kai kwana uku ya sake dawowa ka kashe shi ba abin da zai same ka fa in badalakum ba'da zalika faqtuluhu fa inna ma huwa shaytanu an fahimta babu ma yu'maru bihi min al-kalami fi safar babin da yazo na bayanin addu'an da ake yi in za a yi tafiya ko ana cikin tafiya قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai tafiya in daga kafar sa mai albarka yasa cikin likafa zai hau abar hawar sa mai yake fada wa huwa yuridu safara yaqulu bismillah allahumma anta as-sahibu fi as-safari wal khalifatu fil ahli allahumma zwi lana al-arda wa hawwin alaina as-safara allahumma inni a'udhu bika min wasa'i as-safari وكآبة المنقلب ومن سوء المنظر في المال والأهل الدعاء da ake yake nan za a ji nan dawo kuma sai a fada sun ce ayibuna tayibuna ila zuwa karshen abin da za a fada an fahimta addu'an da manzon Allah ke yi kenan ko Allahumma bismillah Allahumma anta sahibu fi safari an fahimta ko wal khalifatu fil ahli kai kuma kai ne kai zaka kula mana da iyalanmu da muka bari muka tafi Allahumma zuwi lana al'arda Allah ka naɗe mana ka samu ga kada mu ji wahalar tafiya wa hawwin alaina safara ka sawwake mana tafiya Allahumma inni a'udhu bika min wasa'i safari wa ka wahalar da ke cikin tafiya amma ya dawo jikin sai canza wa min ka'abatil munqalabi wa min su'il manzari fil mali wal ahli kada mu dawo mu tarar da abin da bai dace ba cikin iyalai a cikin da dukiya qala wa hadathani an malikin an istiqati indahu عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم ياتي من نزل منزلا duk wanda ya sauka wani gida ko wani masauki falyakul ya ce a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل duk in ka karanta wannan addu'a haka bar wajen ba abin da zai cutar da kai insha Allah me yasa bai fada batun a cikin gida to me yasa a cikin gidan bai iya bane sai da ya fito ya iya wannan tambaya ce sai ka je ka shiga mota ko jirgi ko menene an spark jirgi zai tashi ko sa'annan ya fara motsi sai ka fara addu'a babu ma ja'a fil wahadati fi safari lil rijali wan nisa'i babin da ya zo na ba a son mutum shi kaɗai ya yi tafiya ko namiji ne ko mace su biyu ma aka ce ba su kai ayari ba uku fa aka ce ayari ne ala hatafani an malikin ala abdurrahman bin harmala an amir bin shu'aib an abihi an jaddihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ar-rakibu shaytanun matafi shi kadai shaytani ne والراكبان شيطانان mutum biyu kuma haka ne wasalafatu rakbun in suka kai mutum uku to shikenan sun cika kenan ala wa hadathani an malikin an abdurrahman bin harmala an sa'id bin al-musayyib annahu kana yaqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ash-shaytanu yahummu bil wahid wal ithnayn ai shaydan yaga kai kadai zai kawo maka hari ko ku biyu zai kawo muku hari fa in kanu salasatan lam yahumma bihi in mutum uku ne ba zai kawo muku hari ba ya san ba zai iya ba قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيره يوم وليله illa ma'azi maharamin minha baya halatta ga mace da ta yi imani da Allah da ranar lahira ta yi tafiyar da za ta yi ne ɗaya sai dai tana tare da muharraminta ai ba a faisun mutum shi kaɗai ya tafiya ba sai ya ɗauka wannan hadisin abin da ya faɗa kenan malamai sun ce ba za a yi tafiya to akwai riwaya da manzon Allah ya ce musayyidina Ali ka je wajen inda kha akwai mace za'ina ka same ta akwai cikin abin nan kisun ta akwai takarda ta wani sayyidina Ali ba shi kadai bane ba matan ba ita takarda ya ce ba ina suka ce daga baya an zo an yi ruksa an yi sassauci a cikin wannan haka wata riwaya manzon Allah ce lokaci zai zo mutum zai tafiya tun daga kaza zuwa sana'a la ya khafu illa Allah wa wanziba ala to wa'ancan nasosin shi suka dauka suka ce an yi sassauci eh me suka yi eh me suka yi me a to da kai da kasan su yi kuskure ba sai ka je ka same su ba wani abu a rataye mai alkur'ani ne ka sani alkur'ani ne ka ce wani abu a rataye abu ya zama a dunkule kenan menene eh wani abu a rataye me kaho to sai ka tambaye su wannan kahonin mana ban ayi layya ba ana rataya kan akuya da kafa abu saboda ranar me ranar cika ciki wace rana ce ranar cika ciki ta suwa da ashura wannan duk karancin imani ne raunin imani ne kuma kuskure ne wajen tarbiyyantar da mutane da aka yi kai ka sai rago kayanka ko sa kayanka ka ce da duk abin da ke da amfani ka yi ka hoshi da kwafaton shi ka ce ba shi da amfani ka je kayar ina sai aka ji aka ɗauko aka rataya ma gida shi zai kare ka wani a mashi likafani shi zai kare ka ya wuce me kai naman da ke ciki kaci abubuwan da ke da amfani duk kai wannan ba shi da amfani sai aka je aka yar ina a cikin juji to sai kai aka je aka dauko aka yi masa likafani aka ce zai kare ka zai hana barayi shigowa gidan zai hana kaza kaza kaza kaza kaza karancin imani karancin imani eh to mafakan su kenan mabuyan aljanu kenan ga manzan ce man nazal manzal ka Allahumma inni a'udhu bika menene a'udhu bi kalimati Allah tammati min sharri ma khalaqa wallahi madina mun zauna gidajen da akwai kunamu da macizai da menene da menene duk sa'an da ɗalibai ne duk gidan da ka samu kai da iyalanka sai a ji a share a fenti kafin a shiga da kai da matanka da 'ya'yanka sai a faɗi wannan kalmar wallahi kana kwance sai ka tashi ka ga kunama karkashin matashin ka ba abin da ya maka Allah ya kare addu'a ta in aka ma- addu'a ba ba ta yi ma amfani ba shi kaho a rataye kaho shi a rataye kaho ko layu a a sa su cikin a yi musu likafani ko a yi musu jaka me za su yi ba abin da za su yi in ka tatta musu a shara konewa za su yi su kansu ba za su iya kare kansu ba to me yi saura kuma sallallahu alaihi wasallama babu ma yi umaru bihi min al'amali fi safari alaisa ka zalik za ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haddabba ga yadda manzon Allah ya ce a kula da ita in za a yi tafiya da ita kar a wahalar da ita dabba manzo Allah shine farkon wanda ya tabbatar da hakkin dabbobi da yancin dan adam da hakkin dan adam kafin duk wayansu masu hayaniya su zo sai manzon Allah to amma ina illar ta faru da kai da shi da wane da wane ne ba a fitowa da waɗannan abubuwa a aikace to sai wayansu suka zo suka fito suka ce ma matanka da yarka da gidan mai za su samu mata yanci to ba dole wanda ya ce zai samu maka yanci ba sai ka gudu ka bi shi ba da wannan yancin ta same shi a wajen ka yaushe za ta saurari bature ba za ta saurare shi ba an fahimta قال حدثني عن مالك عن ابي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن خالد بن معدان يرفعه ان الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق الله مدوكاكين سركي مي توسيي ne yana son tausayi mai mai tausayi ne yana son ka tausaya ma bayan Allah har dabbobi kuma sai ya saka maka wa yarda bihi kuma ya yarda da a tausaya ma mutane har dabbobi wa yu'inu alaihi ma la yu'inu alal ulfi kuma Allah yana tausaya maka yana taimaka maka ba ba- fiye da yadda ba ma'ana Allah baya tausaya maka don kai ulf tsanani da shidda da mugun hali Allah baya so amma an kai tausayi fa Allah zai saka maka wa yake da hujja akan haka wa yake da hujja akan haka mutum ya shiga ya sha ruwa ya ga kare dabba yana jin kishin ruwa sai ya masa me ya tausaya masa ya je ya ɗebo ruwa ya bashi sai Allah ya mishi me ya ce ya je me an manta ne an manta ne sa'an nan sai manzon Allah ya ce don a fahimci wannan hadisi sosai Allah mai tausayi ne yana son tausayi kuma ya yarda da tausayi ka tausaya ma matarka ka tausaya ma ƴaƴanka ki tausaya ma mijinki ka tausaya ma makotarka ka tausaya har dabbobi har dabba to sai manzon Allah ya ce fa idza rakibtum hadhihi ad-dawabul ujma in kuka hau wa'annan dabbobin da ba sa magana al'ujm dabbobi da ba sa magana mu ba haka bane ba fa anziluha manazilaha fa anziluha manazilaha ka tashi za ka kura an saba daga nan zuwa asibiti aminu kano teaching hospital za ka huta daga aminu kano teaching hospital za ka zuwa kaza ba sai ka ce tun daga gida sai ka je kura ba ya ce a'a in lokacin damana ne ma ga ciyawa suna gani kada ka wuce da ita kana ta tafiya tana ganin cewa ya da zango ka ɗan tsaya dabba ta ci ta koshi ka hau kuma ku tafi ka tsaya ta ci ta koshi ka hau har a kai kuma ta ci ta koshi kuma bata gaji ba yana cikin tausaya mata saboda lokaci guda biyu ne manzo Allah ce in lokacin lema ne damana ne akwai yab akwai yabanya akwai ciyayi hanya kada ka hau baka ce sai ka kai inda zaka kai tana ji tana kallo kana tafiya an tausaya mata an wahalar da ita in aka yi tafiya kaɗan shi a tsaya a ɗan yada zango haka ta ci ta koshi ta huta sa'annan a hau a ɗan yada zango har ku kai inda za ku to amma in lokacin da babu ciyayi ne kuma fa lokacin da ba abinci lokaci mai wahala aka ce in kuka hau dabba sai ku yi maza ku kai inda za ku kai tana da lafiya da ƙarfin jikinta ku su kai lafiya ba ta galabaita ba an fahimta فأنزلوها منازلها فإن كانت الأرض جدبة فأنجو عليها بنقيها معنى أجي أكيتنا لكرفين تدلافية تبتغلابي تبغجين دئتبا وعليكم بسير الليل كوي تفيا دري سبو دمي fa innal arda tutwa bil laili ma la tutwa bin nahari saboda in dare ana nade kasa sai ai tafiya tafiyar da zaka yi awa biyu sai kai shi awa ɗaya da rabi sai kai ta awa ɗaya da rabi an fahimta wa iyyakum wat ta'risa ala tariq kada ku sauka a bakin hanya ku ya da zango ku zauna a bakin hanya saboda me fa innaha turku dawabi wa ma'awal hayyati in kuna tafiya za ku tsaya ku huta sai a shiga lungu kar a tsaya bakin titi mota za ta zo a guje ta buge ko ta tafi ko ta take ko ta tafi shine yace ai matattaran macizai kenan matattaran miyagun abubuwa kenan kar a tsaya a dan gefe a samu inda za a tsaya in za a kwana ne in za a huta ne a zauna lafiya a tashi lafiya an fahimta ko mutum kuna tafiya amma ka inda za a tsaya bakin titi za a tsaya sai an dan kauce ayi me ba ma an dan shiga ba an shiga ciki komai ya zo ya wuce in ba ka sai ya zo ya murɗe ya take su ya wuce wannan tarbiyyar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam har ga dabbobi an nuna maka yadda za ka yi tafi in lokacin ya banya akwai abincin menene karka je ka takura mata tana ji tana kallon ciyawa ka ce sai ta tafi a aka yada zango saboda me ta huta ta ci abinci ta koshi an fahimta قال وحدثني عن مالك عن سمين مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي السفر قطعة من العذاب أي تفيا ينكي نينا عذابا ma'ana tafiya tana da wahala ko cikin jirgin sama ne inda aka ce sunan wannan abin tafiya to shi yasa Allah madauki sarki ya rage sallah yace ayi kasaru azhar ayi biyu la'asar ayi biyu isha ayi biyu saboda tafiya duk kowanne saukinta ko da kan cikin jirgin sama za a yi akwai wahala duk abin da zai sa ka bar gidanka ka je wani wuri to akwai tashin hankali yamnau ahadakum naumahu wa ta'amahu wa sharabahu tafiya za ta hana ka samu isasshen bacci ko irin abinci da kake ci sai abin da yayu ko abin da kake sha sai abin da yayu to shi yasa sai manzo Allah ya ce maka فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله إن أيوك يجي بكاتا ستبيع في ققة وتيكم وجن إيالان سسوغيش an fahimta kar a zauna a kyale su ba a san ba su san abin halin da ake ciki ba su shiga cikin taraddudi an fahimta babul amr bil rifq bil mamluk babin da ya zo manzon Allah ya ce a tausaya ma bawa bayan da kake da su ka tausaya musu saboda su ma mutane ne ba ma mutane ba ga dabba an ce a tausaya musu ina ga matarka ina ga matarka mutum matarka eh min babil aula min babil aula wa an ce an ce ba mu ce wajibi ne a samu mace albashi ba fa muka ce abi yana ce ashiruhun na bil ma'arufi yana cikin ma'arufi ba wai dubu biyar da zaka bata ko dubu goma ko hamsin ko menene ba a'a yaya aka yi kana tune da ita ka san da ita shine ki sa mata kwanciyar hankali ta ji daɗin rayuwa da kai an fahimta sayyidina aliyu akwai wanda ya kai shi zuhudu da ya fita ya samu kudi sai yaya ta ya dawo wajen na na fatima ce kya na samu kudi kaza ta ce to kaga sai ta karba sai ta ce ta ce kaga je ka wajen wani kasuwa ka so mana gari da ki ka dauki wannan ka je wajen bai hudi kaza ka so mana nama ka manta ne kun manta ne ya daidai sai na aliyu da ya fita ya samu kuɗi shi sa a jihu ya je wurin fira ya ci tsire da balango sai ya dawo gida ce kyaga na samu kuɗi sai ta karba sai ta yi lissafi ta ce kaga wannan ka je wajen wani ka sau mana gari da ki wannan ka je wajen bai hude ka zama mahauci ne ka sau mana nama shi sai na aliyu ya karba ya je ya sau ya kawo shi kenan ya gama nashi waye zai sarrafa abincin a gida ita ce za ta eh ba ji ba babu al'amur bin rishik bil mamluki قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf lil mamluki ma ma'ana lil mamluki allam lam ne maza hakkin sa ne a bashi kuma a ta'amu aka ce ta'amuhu wa kiswatuhu da shi da abincin duk mallakan wane ne amma ka ce abincin shi da menene mana wajibi ne a yi mishi wannan bil ma'arufi ina mana bil ma'arufi da kyautatawa wala yukallafu min al'amali illa ma yutiku amma ba za a dora masa aiki ba sai dai abin da zai iya ba aikin da aka gaba zai iya ba za a dora masa ba wata riwaya in kuka dora musu ku taimaka musu قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي كل يوم السبت duk ranar asabar sai na umar za shi awali gabashin madina ne ko masallacin kuba ko gabashin madina fa'iza waje da abdan fi amalin layu tekuhu wa ba a anu minhu ya gabawa an ba shi mashi aikin da ya fi karfin shi sai ya rage mishi aiki ya fada mai gidan shi wannan aikin ya masa yawa shi amirul mumin shi zai rage mashi aiki قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان وهو يخطب وهو يقول يتي يا سيدنا عثمان ينا خطبة ينا فدرتوا لا تكلف الأمة غير ذات السنة الكسبة سيدنا عثمان يتي bai wakka fa da bata san sana'a ba karka dora mata nauyi fa ka ce kullun ta kawo kaza in ta fita zina za ta je ta yi yaro karami da ba shi da sana'a karka dora mishi nauyi ka ce kawo kaza in ya fita sata zai ka ji tarbiyyar ko sami a usman abin afani wa huwa ya kutubu wa huwa ya kulu la tukallifu al'amata gaira za ta sana'ati alkasba baiwa da bata ibata da sana'ar da za ta yi kada ku dora mata ku ce kullum sai kin je kin sana'a kin kawo kaza in ta fita ta je me za ta yi sai kenan za ta yi za ta yi fasikanci ne ta kawo maka fa'innakum mata kallaftumuha zalika kasabat bi farjiha an fahimta wala tukallifu saghiral kasba yaro kuma karami bawon ka kada ka dora masa nauyi fa innahu idza lam yajid saraka in yi bai samu ba kuma ka ce dole sai ya kawo sai ya me sai ya sata wa ifu idza afakumullah kame in Allah ya yalwata muku ya rufa muku asiri kenan wa alaikum min al-mata'iri bima saba minha abinci kuma a ci abincin da ya halatta an fahimta to me yake fahimta kan wannan khutba ta sayyidina Usman ma'ana mace baiwa ce wannan ko baiwa ce aka ce in ba ta san sana'a ba ta da sana'a kar a dora mata nauyi sai ta kawo kaza baiwa ce amma kada a ɗora mata nauyi sai ta kawo kaza in ba ta samu baya za ta yi akwai abin da in ta ce gashi za a saya da wuri to yasa mace da'ima dama da supermarket ta ake haifanta ko a sani ko a kar a sani ko a fada ko kar a fada in ana so a rufe wannan supermarket din shine duk komai a yi mata sai a zauna lafiya suna nan zaune ko za ta mutu da yunwa ba za su taimaka mata ba amma ta ce gashi shi zai mai sai su ba da kuɗi sai su ba da kuɗi ba su yi abin da suke yi yasa ba a kyare mace ɗaya mace a ce ta je ta yi kaza ita za ta samu kanta zanyi a tamfa ita za ta samu kanta dan kwali a a a a ubanta zai yi mata in ta fita hannun ubanta mijinta zai yi mata in ya mutu ya barta ko ya sake ta ta dawo gida za ta dawo hannun wa ubanta ko ƴan uwanta a tilasta wannan dole ne yake zamowa in ana son a zauna lafiya amma aka saki kowa ta je ta yi abin da za ta yi to kuma kowa da ya ga abubuwan da ke faruwa ko babu ma ja a fil mamluki wahi baki babin da ya zo na bawa da ɗaukin shi a bayan kyauta قال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين دبا وندي كيوتا تاما وبنجدنسا kuma ya kyautata bin Allah Allah zai ba shi lada guda biyu qala wa haddathani an malik annahu balagahu anna amatan kanat li abla bin umar ibn al-khattab wata baiwa baiwar abla dan umar dan al-khattab ne ra'aha umar ibn al-khattab wa tahayyat bi hay'ati al-hara'in sai na umar ya ganta ta yi shiri kaman ya ba ba ta shi ba ba kaman baiwa ba fa dakhala ala ibnatihi hafsa sai shiga wajen hafsa fa qala alam ara jariyata akhiki tajusu fi nas tajusu nasa ba baiwar dan wanki kanin ki ko wanki na gani tana ta tsallake wuyan mutane ba wa qad tahayyat bi hay'ati al-hara'iri wa ankara zalika umar yace dan me za ta yi wannan me ya kawo haka ya aka yi sai ya hana su yace kar a koma yin haka nan